الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake cewa a cikin littafinsa mabayyane alkur'ani mai girma kenan lallai a matsayinku na bayi na ku rika tuba zuwa gare ni gaba ɗayanku ya ku waɗanda suka zamanto muminai ta haka ne da ku rabauta ina mai gode masa shi Allah maɗaukakin sarki yayin da ya buɗe wa bayansa kofofi na tuba su rika tuba suna komawa zuwa gare shi domin neman kusanci zuwa gare shi kuma Allah maɗaukaki yake kiransu zuwa ga bauta masa sa'annan zuwa ga tuba ɗin kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi wa bayansa alkawari duk lokacin da suka tuba suka koma gare shi zai karbi tubansu kuma zai gafarta musu kurakuransu ya yafe musu sa'annan ina mai shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da shi kadai yake ba shi da abokin tarayya babu wani ubangiji da muke da shi koma bayan Allah madaukakin sarki babu wani tamkar shi kuma babu wani abin bauta sai shi kadai ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi manzonsa ne kuma bawansa ne bayan haka ya ku yan uwa musulmi lallai mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu sani cewa ɗan adam da aka kira shi ɗan adam wato Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi ne a cikin wani abu na rauni kuma abokan gaba da dama marasa misaltuwa marasa kidayuwa suka kewaye shi daga cikin shaidanu waɗanda ba a gani da kuma shaidanu da suke cikin mutane bi ma'ana daga cikin shaidanun aljanu da shaidanun mutane suna nan kashi daban-daban a kullum suna kyautata masa su kawata masa mummunan aiki mummunan ɗabi'a a matsayin mai kyau kuma komai kyan abu komai kyan aiki komai kyan ibada su bijiro masa da ita a matsayin mummuna wanda take da matsayin mataki na nauyi da kuma wahalarwa a gare shi tare da cewa abokan gaban suna da yawa daga cikin aljanu da mutane lalle yan uwa musulmi kowane bawa a ƙashin kansa yana da abokin gabansa na musamman wato shine zuciyansa wannan zuciya a kullum sau da dama tana umurtan bayi da aikata ayyuka munana sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsare su kullum tana kira zuwa ga ɗoruwa akan munanan ayyuka da bin hanyoyi na sha'awa da zuciyar take kawata ma bayi da kuma bin hanyoyi waɗanda suka zamanto haramun a kullum abinda zuciya take yi wa bayi a matsayinta na abokiyar gaba daga cikin abokan gabanka a matsayinka na ɗan adam tana bijiro maka da tsunduma cikin ayyuka na laifi ko ta wata gefe kowane ɓangare da bijiro maka da ayyuka na laifi yanzu lokacin damina muke ko ko mu ce damina ya fara wucewa ana tattara amfanin gona daga cikin sharin zuciya da saka ka kaje ka tsunduma cikin gonan makwabcinka ko gonan abokinka ko kuma gonan wani da kaga yayi kyau sakamakon hasada da keta da mugunta ka yanke ka tafi da shi ko kuma mutum ya yanke ya zauna garin bugawa a gurin ko tattarawa a gurin a same shi wannan ba komai ba bayan sharrin zuciya Allah tsare bayan nan a kullum ya koyan uwa tana bijiro wa mutane da dukkanin abin da ya zamanto abin da zai zamanto hasara ne a rayuwarsu sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya tsare shi don haka sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya wani abu da zai zamanto kariya tsakaninka da waɗannan abokan gaba naka daga shedanu da mutane har ma da zuciyar taka wannan abu da Allah madaukakin sarki ya sanya maka a matsayin kariya a kullum yana umurtanka da ka rika komawa zuwa gare shi ta hanyar aikata wannan babban muhimmin abin wani abu ne wannan shine tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki a kullum Allah madaukakin sarki yana kiran bayi da su rika tuba zuwa gare shi a matsayin ka na dan adam bawa daga cikin bayan Allah ya zamanto tuba zuwa ga mahaliccinka ya zama wajibi a gare ka akan ayyuka da kake yi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisul kudusi Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku bayina lalle ku masu aikata kurakure ne masu aikata laifi a tsakanin dare da wuni kuma ni mai gafarta zunubi ne baki ɗaya don haka a kullum ku rika neman gafara ta ni kuma sai in gafarta muku kenan yan uwa musulmi dukkanin bawa da ya zamanto babu ruwan shi da neman gafaran Allah madaukakin sarki ba ruwan shi da tuba akan zunuban da yake yi wannan bawa ya zama hasararre daga cikin bayi Allah ya tsare bayan nan wannan kariya da wannan addu'a take yi ko da wannan tuba take yi wa bayi tana kusantar da su zuwa ga mahalicinsu a kullum domin za ta saka ka rabu da munanan ayyuka ka doru akan kyawawan ayyuka ka zamanto kana neman taimakon Allah maɗaukakin sarki maimakon taimakon waninsa bayan haka kuma ka ɗamfara wajen zikiri wajen ambaton Allah maɗaukakin sarki a kowane lokaci Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin alƙur'aninsa cewa lalle ku yi riƙo da Allah baki ɗayanku ya ku muminai domin Allah maɗaukakin sarki shi ne majibincinku ba dalla da majibinci na kwarai sa'annan madalla da wanda ya zamanto mai taimakawa bayansa bayan haka yan uwa musulmi duk wanda ya zamanto sakaci ko lalaci ko son zuciya da take rinjayen bayi ta hana shi tsayuwa wajen ɗoruwa akan tuba zuwa ga Allah maɗaukaki ya zamanto yana tunanin cewa akwai lokacin da Allah zai shirye da shi ba sai ma ya tuba ba babu bukatan tuba to wannan zuciyar ta gama da shi dai fada dai tsinci kan cikin aikata munanan ayyuka da bin tafarkin waɗanda suka zamanto ba musulmai ba kafirai domin su ne suke aikata duk abin da suka ga dama babu ruwansu da maganan tuba damuwansu su more su ji daɗi su shakata hakan nan munafukai ko da za su tuba wa Allah a baki ne kawai amma cikin zuciyarsu akwai abin da yake na kafirci da suka boye akwai cuta ta munafunci wayannan ma tuban ba zai amfani ba sai dai in tuban ta zamanto na gaskiya bayan nan lalle abin da ake bukata da kowane bawa daga cikin bayi ya zamanto yana gaggauta komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar tuba akan zunubansa mabambanta ya zamanto yana neman gafaran Allah maɗaukakin sarki ya zamanto yana bibiyan munanan ayyukansa domin ya gyara su da kyawawa wannan ita ce za ta taimaki bawa ya samu tsira ya kuma samu kusanci zuwa ga mahalicinsa bayan nan zai tsare shi wato mahalicinsa zai tsare shi daga fadawa cikin hadari na hasada hadari na munafunci hadari na kafirci hadari na karban dukkan abin da zai karba daga wajen mutanen banza Allah tsare Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa duk wanda ya zamanto yana aikata mummunan aiki ko kuma yana zaluntan kansa sa'annan ya zamanto yana tuba zuwa ga Allah bayan ya gane munanan ayyukan da yake yi da su halakar da shi in bai tuba ba ya gane zaluntan kansa da yake yi hadari ne mai girman gaske in ya mutu ya sadu da mahalicci sai ya zamanto yana tuba yana komawa ga Allah to lalle zai samu Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai rahama ga bayansa sa'annan lalle tuba da ake kira tuba ya koyan uwa musulmi wanda take ta gaskiya wannan tuba ta gaskiyan takan shafe dukkanin waɗansu kurakurai da bayi suke aikatawa komai girman zunubin ko da ya kai ina ne matukar bayi suna tuba wa Allah madaukakin sarki a kai babu shirka a ciki lallai Allah madaukakin sarki zai gafarta idan akwai shirka ma sai ka gane kaga wannan shirka in ka mutu a kai zai je ya tabbatar maka da saduwa da azaban Allah madaukakin sarki tsoron Allah ya shige ka tun kana raye tun numfashinka bai je fita ba sai ka tuba ka koma ga Allah ka gyara daga shirka ka dawo tsayuwa akan tsantsan tauhidi to lallai ka dace insha Allahul Karim Allah madaukakin sarki zai maka rahama amma wanda ya zamanto shirkan ta yi kauri a zuciyarsa har ya mutu akai wayannan bayi kan Allah ce ba zai gafarta musu ba Allah tsare bayan na yan uwa musulmi lallai kamar yadda kutuban take jawo hankali cewa tuba na gaskiya tana kankare kurakuran bayi ko mai girman kurakuran Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'aninsa cewa ka faɗa ma waɗanda suka zamanto ka sun kafurta idan har sun hannu daga aiki na kafurci da suke yi suka tsaya daidai suka dawo ta farkin Allah to Allah maɗaukakin sarki ya alkawarin za a gafarta musu abin da ya riga ya gabata na kafurci abin da suka gabatar na kafurci Allah maɗaukakin sarki zai yafe musu zai gafarta musu bayan nan lallai Allah maɗaukakin sarki ya bijiro da tuba akan waɗanda suka zamanto suna aikata zunubi mafi tsananin zunubi ma suka zamanto suna kashe annabawan Allah maɗaukakin sarki suka zamanto suna kashe duk wanda bai dace su kashe ba su ma Allah ya musu tayin su tuba matukan sun tuba sun gyara Allah maɗaukakin sarki yana gafarta musu domin Allah maɗaukakin sarki waɗanda suka zamanto suna cewa Allah uku ne ma ta inna Allah salisu salata waɗanda suke faɗan haka su ma suna cewa waɗansu ma suna cewa Allah maɗaukakin sarki shine almasihu ɗan Maryam irin waɗannan mutane hakika Allah maɗaukakin sarki yana kiransu da su tuba su ga su koma zuwa gare shi su bar faɗin waɗannan kalmomi da suke faɗa munana masu nauyi akan Allah sa'annan har in sun tuba suka bairi suka daina suka dawo suka tsaya daidai a tafarkin Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tubansu Allah maɗaukakin sarki yana cewa mere sa ba za ku tuba ba zuwa ga Allah ba sa'annan ku nemi gafaransa alhali Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai gafara ne kuma mai rahama ga bayi ya ku ƴan uwa musulmi lalle Allah maɗaukakin sarki ya buɗe babi ƙofofi na tuba duk waɗanda suka zamanto suna tuba zuwa ga Allah tsaftataccen tuba Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ƙofofinsa na karɓan tuba a lokutan dare da kuma lokutan wuni domin Allah yakan shimfiɗa hannunsa a cikin dare domin ya karɓi tuban masu tuba zuwa gare shi sa'anai waɗanda suka zamanto suna aikata zunubai da rana Allah maɗaukakin sarki kuma sai ya shimfiɗa hannunsa da rana ya zamanto yana karɓan tuba idan sun tuba sun koma gare shi a cikin dare Allah maɗaukakin sarki yana yin haka ne domin ya nuna mu bayi lalle shi ne cikakken masoyi a gare su Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da soyayyansa a gare mu ya taimake mu wajen gyara kurakuranmu da kuma komawa zuwa gare shi ta hanyar tuba bayan nan lalle ya zama wajibi akan kowane bawa daga cikin bayi da ya zama wanto yana gaggauta tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki domin babu bawan da ya san ina ne mutuwa da ta zo ta same shi ina ne ajalinsa da ta cin masa to a kullum abin da ake bukata shine ajalinka ta cin maka kana da kyakkyawan alaka tsakaninka da mahallicinka sa'annan baka san ba ina ne ajalin da ta zo ta raba tsakaninka da tuba idan ya zamanto kana jinkirta tuba har ajali ta zo ta cin maka da ka ce yanzu na makara ko kuma Allah ka jinkirta mini bari in tuba tukunna ka karasa zare ran wannan ba zai yiwu ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisinsa cewa Allah maɗaukakin sarki yana karɓan tuba ne na bayi matukan rayuwarsu bata zo ƙarewa ba abin nufi matukan ransa bai zo gargara ba abinda malaman fasara suka ce ai abinda ake nufi malam ya gargir ransa bai zo gargara ba bai yi ƙoƙarin mutuwa ba shine ai lokacin mutuwa bata zo ɗaukan shi ba tukunna yana da hankalinsa ya san abin da yake faɗa yana kwance ba shi da lafiya ya san me yake faɗa yana da cikakken hankali a lokacin hankalin ba ta gushe ba tun bai zo ya zamanto damuwa ya zama matsala ma waɗanda suke tare da shi ba sai ya koma ga Allah wajen tuba to a lokacin ne tuban ta kan yi amfani amma in ya zamanto tuban ya makar har lokaci ya kure sai da ya zo ransa ya zo fita ya zama tuba irin na fir'auna Allah ya tsare mu sai da fir'auna rai ya zo fita ya ga halaka kirikiri sai ya ce ni ma yanzu na yi imani da abin nan da banu isra'ila suka yi imani da shi yanzu na zama musulmi don haka allah ya ce yanzu ne da ka tuba saboda ka ga mutuwa kwalo-kwalo kirikiri yau kan babu kofan tuba a yau dan tseratar da kai ne da gangan jikinka bayan na kashe ka nan ya zamanto ma 'yan bayan ka aya don haka ya ku 'yan uwa musulmi irin wannan tuba babu amfani da take yi wa bawa sai dai ƙara sa shi cikin hasara abinda tuba take yi na amfani ga bawa shine lokacin da bawa yake cikin hayyacinsa yake cikin lafiyansa yake jin yana da abin da yake yi kuma yana yin abin da ya ga dama a lokacin ne zai gane kurakuransa ya koma zuwa ga mahalicin shi ya kuma bar abubuwan da yake aikatawa munana saboda ka aika tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ma akan munanan ayyuka sa'annan daga baya ka koma ka sake aikata aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan bawa yana isgili ne ma mahalicin shi Allah ba zai karbi tuban ba shi yasa yace at-ta'ibu min adh-dhanbi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'u li rabbih duk mutumin da yake tuba akan aiki na zunubi da yake yi kuma yana tsaye akan aikin zunubin yana aikatawa bai bari ba wannan kan yana yi wa ubangijinsa ne isgili kawai Allah ba zai karba ba Allah ya tsare sa'annan a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa wailul lil musirrina alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun azaban Allah kwari ta wailun ta tabbata akan al'umomi da suke dogewa kamar ka tambayi manzon Allah to su wane ne masu dogewa ya rasulullah sai manzon Allah ya fasara cewa su ne waɗanda suke dogewa akan ayyukansu na sabo aiki ne na sabo ƙwalo-ƙwalo kirikiri ya san aiki ne da yake sadar da shi zuwa ga samu saduwa da fushin Allah maɗaukakin sarki alhali yana sane amma bai bari ba yana nan yana ci gaba da aikatawa to wannan in ya mutu akan haka kwari ta wayalin ta tabbata akan shi Allah ya tsare ya koyan uwa musulmi lalle abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadisi shine Allah yana karban tuba ne na bayi matukan ransu bai zo gargara ba don haka abin nufi shine matukar ba a zo daukan rayukansu ba duk wanda ya zamanto wannan siffa ta siffanta da shi bai tuba ba sai da ransa ya zo gargara to wannan yana cikin masu hasara Allah ya tsare domin babu ran da ta san yaushe ne mutuwanta za ta zo mata ko akwai ran da ta san lokacin da za ta mutu ya koyan uwa babu tunda babu ran da ta san yaushe ne mutuwanta dai zo mata to ashe tuba zuwa ga mahaliccinta ya zamo mata wajibi bayan nan babu ran da ta san yaushe ne ƙarshen rayuwanta zai zo yaushe ne kan Allah maɗaukakin sarki ya ɗiba mata cewa in ta zo adadi kaza to rayuwan ta ƙare kenan babu ran da ta san wannan to tun da babu ran da ta san ran da rayuwanta zai zo ƙarshe iyakan ajalin rayuwanta to a sai ne tuba zuwa ga mahalicinta ya zamo mata wajibi akan ayyukanta na zunubi da take aikatawa bayan nan ɗan uwa musulmi domin mutuwa a kowane lokaci yana halartar bayi a kowane kuma daƙiƙa a kowane bugun minti a kowane sakon a kowane numfashi a kowane kiftawan ido da budewa mutuwa yana bibiyan bayi kamar yadda Allah ya halicci rayuwa haka ya halicci mutuwa yadda kake a raye kada ka dauka da ka dore a cikin rayuwan har abada a'a mutuwa za ta zo ta riske ka shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ku duk inda kuke duk inda kuka tsinci kanku duk inda kuka gudu kuka je don ku koya lalle sai mutuwa ta riske ku ko da ku kun hau wani bene ne da yake lilo da ku a tsakanin sama da ƙasa wanda za a ce gurin bai je sama ba kuma ba ya ƙasa kana tsakiyan guri ne ba abin da zai je same ka ko ina kake sai mutuwa ta same ka shi ya sa ma Allah ya faɗa a cikin wata aya yake cewa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa musu wannan mutuwa da kuke guje mata to mutuwan da ta same ku da ta same ku sa'ana a mai da ku zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya ba ku labari game da abin da kuke aikatawa idan mummuna ne ku gani in ma kyakkyawa ne ku gani Allah maɗaukakin sarki muna roƙon shi da ya tabbatar mana da abin da ya fi zama alkhairi a gare mu ya sanya mu daga cikin bayansa masu tuba tsaftatacciyar tuba zuwa gare shi فاتقوا الله يا عباد الله وبادروا بالتوبة قبلها قبل فوات أوانها فإن الأعمار مهدود ولكن عجل ولكن ولكل عجل كتاب وكل ما هو آت قريب وفقني الله وإياكم أيها المسلمون للتوبة للتوبة النصوح والعمل الصالح بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه